بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 25 ga watan rabi'un al'awwal shekara ta 1446 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 28 ga watan satumba shekarar miladiya 2024 wannan shine darasi na 350 cikin jiran darussa daga littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al'imamul muhaddisul mufassirul faƙi abu abdullah muhammad bin abubakarin zura'i a dimashki wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jauziya shekul islami rahimahullah wannan littafi na zadul ma'ad littafi ne mausu'a kan tarihin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam littafi ne wanda yake na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aiki alaihi salatu wassalam da al'adunsa da ɗabi'unsa da bayani akan yadda ya gudanar da al'amuransa malamai suna jinjinawa ibn al-qayyim akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta littafin zadul ma'adi ne asali a halin tafiya a kasar makka inda ya je aikin haji da mujawara Allah ya saka mishi alkhairi idan ba manta ba muna bibiyan wannan malami inda yake fitar mana da hukunce-hukunce da suka shafi wato alƙalanci da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan mas'alolin auratayya da suka shafi aure saki da makamantansu har yabo akan magana dangane da sharɗa a cikin ɗaurin aure a inda ya bayyana cewa duk wanda ya anshi aure a bisa sharaɗi wajibi ne a gare shi ya cika wannan sharaɗin ba daidai ba ne ya ƙi cika sharaɗin muna cikin wannan zance ne sai lokaci ya ƙure mana za mu tashi daga inda yake cewa wa kazalika law kanat mimman يعلم أنها لا يمكن لا يم لا يمكن إدخال الذرة عليها عادة لشرفها وحسبها وجلالتها كان ترك التزوج عليها كالمشروط لفظا سواء يا كاو magana akan kaida ta cewa almashrutu urfan kalmashruti lafzan abin da yake sharadi a al'adance to kamar sharadi ne da aka furta ya buga misali da abubuwa na mu'amala ta kasuwanci ko kwadago ko makamantansu bayan da ya gan buga wannan misalan sai ya ce wa kadhalika law kanat mimman yu'lamu annaha la tumakkinu idkhal ad-darrati 'alayha 'adatan yace to haka nan kuma idan mutum ya auri mace wadda al'adance an san cewa ba zai yiwu a shigar mata da kishiya a cikin gidanta ba li sharafiha saboda ɗaukakarta wa hasabiha ko dangantakarta wa jalalatiha ko bunƙasarta idan mutum ya aure wata babbar mace wadda ta kai ta kawo a dangantakarta ko a gidan da ta fito ko a sharafinta ko a arzikinta ko mukaminta wanda al'adance an san cewa irin wannan mata bai yiwuwa ka aure ta kuma ka sake yin aure akan aurenta ita to idan mutum yadda ya aure irin wannan matar kana tarku tazawuji alaiha kal mashruti lafzan sawa barin yi mata kishiya to kamar daidai yake da a ce inda an furta lafazin haka a lokacin daurin auren wa ala haza yace karkashin haka fa sayyidatu nisa'il alamina ita sayyidatuna fatima radiyallahu anha wa ibnatu sayyidi waladi adama wadda ita ce shugaban matan duniya kuma diyar shugaban yan adam gabaki daya ajma'ina a haƙƙun nisa'i bi haza, Fatima ta fi kowace mace cancantar a yi mata wannan alfarma, falau sharaɗahu aliyun fi sulbil akadi kana ta'akidan la ta'asisan. Wannan sharaɗin in ma da a ce sai na Ali ya ambace shi a lokacin ɗaura auren, to ya zama kawai ƙara tabbatar da magana ne, ba wai shi ne abin da ke nuna cewa sharaɗin ya tsaya ba. rashin faɗan shi kuma bai tunkuɗe shi ba sharaɗin dama akwai shi ko da an ambata ko da ba ambata ba idan an ambata to ƙarawa abin ƙarfi ne ko da ba ambata ba yana nan injimalan wa fi man'i aliyin min aljam'i baina fatimata radiyallahu anha wa baina binti abi jahlin hikmatun badi'a a cikin hanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tankiya bai yadda sayyidina ali radiyallahu anhu ya hada matan nan guda biyu sai tuna fatima radiyallahu anha da kuma yar gidan abu jahl Nabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda a hada su karkashin igiya aure guda ɗaya ba to a cikin wannan hanawar akwai wata hikima mai ban mamaki wahiya wannan hikima ita ce annal mar'ata ma'a zawjiha fi darajatihi taba'ul lahu cewa ita mace idan an hada ta da mijinta to tana bin sawun darajar sai matakin da miji yake na daukaka ko sharafi don ya auro mace to ita ma ta taka wannan matakin yace fa in kanat fi nafsiha zata darajatin aliya wa zawjuha kadhalika kanat fi darajatin aliya bi nafsiha wa bi zawjiha idan mace madaukakiya ce mai daraja ce mijinta ma mai daraja ne sai ta aure shi to ta samu daraja kenan ta fuska guda biyu ta fuskar asalin darajar da ya aurata da ita da kuma darajar ta samu a gidansa wa hadha sha'nu fatimata wa ali radiyallahu anhu wannan shine sha'anin fatima tsakanin sayyidina ali dama tana da darajarta sai na ali shi ma yana darajarsa da ya auro ta sai zama ta da daraja guda biyu ya ce walam ya kunillahu azza wa jalla li ya ji'al ibnata abi jahalin ma'a fatimata radiyallahu anha fi darajatin wahida la bi nafsiha wa la tab'ab kaga inda ya sake auro wata mace a gidan Abu Jahal din can to yan ta zama daidai wa daida da Fatima kenan sun samu daraja iri ɗaya sakamakon miji da suka aura iri ɗaya to Allah kuma ba zai yadda a yi haka ba shi sa Allah maɗaukin sarki bai bada wato abin nan bai ƙaddara aka yi wannan auren ba wa bai na huma minal farƙi ma bai na huma saboda mun sa akwai bambanci a tsakaninsu wanda yake a fili falam ya kunni kawo ha ala sayyidatin sahil alamina mustahsanan la shar'an wala qadara da aka auro ya gidan watin abu jahal a sanya ta ta zama kishiya da Fatima radiyallahu anha to abu ne da ba abun ba abu ne mai kyau ba abu ne da bai dace ba a shar'ance a kaddarance bai dace ba wagada ashara sallallahu alaihi wasallam ila hadha bi qawli annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara zuwa ga rashin dace wannan a cikin fadin sa da yake cewa wallahi na rantse muku da Allah la tajtami'u bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa bintu aduwillahi fi makanin wahidin abada diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da diyar makiyin Allah da dai ba za su taba zama inuwa daya ba fa hadha imma an yatanawal zatul akhari bi lafzihi aw aw isharati wannan kaga wato kuriya ce ya ya ainihin wato a dauki darajar dayan da ake fada da lafazin sa ko da isharar sa to wannan ya gama da zance kenan da ya tattauna mana akan ashrutu fin nikahi wato bayani akan saka sharadi a cikin aure wanda muka ji cewa idan mutum ya saka inda sharadin ba ya saba wa doka Allah ba to wajibi ne ya cika shi malam yace faslun fima hakama Allah subhanahu bi tahrimihi min an-nisa'i ala nisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ga wata gaba wanda ce magana akan wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato zartar na hukunce-hukunce game da matan da ba su halasta a aure su ba kamar da Allah madaukakin sarki ya hukunta kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zartar da wannan hukunci daga ciki harramal ummahati Allah madaukakin sarki ya haramta mutun ya auri uwayensa mata wa hunna su wane ne waɗannan kullu man bainaka wa bainahu iladun duk matar da tsakaninka da ita akwai haihuwa min jihatil umuma ta fuskar kasancewar ta uwa awul ubuwa ko ta kasa fuskar uba ka ummahatihi kaman uwaye mata wa ummahati abaihi da kakar mutum ta wajen uba kakannin iyaye wato mahaifan iyaye wa ajdadihi da kakar uba min jihati rijali wan nisa'i kakar uba da kakar uwa wa in alauna kumun nisan su wato da uwa mahaifiya da aka ci hurmat alaikum ummahatukum to ba uwar mahaifiya kadai ba hadda mahaifiyar uba ita ma uwa ce da mahaifiyar uwar uba kakar uba kenan ita ma uwa ce to haka mahaifiyar uwa da mahaifiyar uwar uwa to haka za ka yi ta lissafa su wa in alauna komin nisan su da da mutum ɗin duwannan sunanta uwa a babin tahari ne na fata mun gane wa harramal banat kuma Allah ya haramta mutum ya aure diya wa banatikum kenan ko wa hunna sune kullu man intasaba ilaihi bi iladin duwa take dangantuwa zuwa ga mutum ta hanyar haihuwa ka banati sulbihi kaman ƴaƴan shi na tsatso wa banati banatihi da ƴaƴan ƴaƴan mutum jikokin shi wanda ƴaƴan shi mata da ya aurar a wasu gidaje sai suka haifi ɗiya mata jikoki irin wanda kaka yake musu wasa dinnan yana ce mata amaryata amaryata to wannan ita ma haramun ne mutum ya aure ta wa abna'ihinna da kuma ƴaƴan waɗannan jikokin wa in salufna ko sun yi ƙasa da ƴaƴansu su ma da ƴaƴansu inda ta zaka riski waɗannan dabagar suka dukan su haramun diyarka mace haramun ne ka aure ta diyanta mata haramun ne ka aure ta sannan jikokinta da ƴaƴan jikokinta da jikokin ƴaƴan jikokinta haka dai wa inna zalna wa harramal akhwati haka nan ƴan uwa mata sisters min kulli jihatin ta kowace fuska wato sister ƴan uwa wata take uwa ɗaya uba ɗaya da wanda kuke uba ɗaya da wanda kuke uwa ɗaya kadai wa harramal ammati haka nan kuma aka haramta amma ita ce mace wadda ta aka haife ta tare da babanka yassa da kanwarsa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya kawai ko uba ɗaya kawai su ne amma ko wa hunna akhwati aba'ihi su ne ‘yan uwan uba wa in alauna min kulli jihatin ita za ke ce ma goggo ko baba ko makamancinsa wa amma ammatul ammi amma wadda ta zama kuma gwaggon babba wato mutum yana da babansa dan uwan babansa namiji shine babbansa ko shi ma babu ko baba karami ko makamancin haka wato wanda yake da shi da babanka suna yan uwa irin wanda yake zuwa ne maka aure din nan shi kuma ya zama yana da wata macacen gefe yar uwar babansa wataƙila babansa ba ɗaya da babanka da baban babanka ko haka ne gwarancin ko to wannan matar ita ba muharramarka ba ce ajinabiya ce wato gwaggwan wani babbanka wanda suka hada dangantaka da babanka amma shi yana da wata gwaggwan shi ta can wani bangare ta bangaren mahaifinsa can gefe to wannan bata zama haramun ga mutum ba in yana so ya aure ta fa in kana ammu li abin kaji zancan in zama wannan dan uwan mahaifin naka uba kawai suka hada fa iya fa hiya ammatu abihi to kai ma babanka ai wannan amma ta kan babanka ita ma amma shi maga idan uwa kadai suka hada shi yanzu amma saba amma babanka bace wa in kana li ummin idan ko uwa dai suka hada fa ammatuhu ajnabiyatun minhu ita ce wanda muke magana idan babanka ya hada uwa daya kawai da wani dan uwansa to wannan dan uwan nasa shi kuma yana da wasu dangin uba can daban a inda mahaifiyarsa sake yin aure ta haife shi to kaga ƴan uwan dangin uban shi mata su a janib ne gari ka fala tadkhulu fil ammati wannan bata cikin ammaka sai dai na kara kawai amma babun aure babu haramci wa amma ammatul ummi amma idan ta zama goggon mahaifiyarka ce fa hiya dakhilatun fi ammati tana shiga cikin goggonninka da babu aure tsakankanin su ka da su goggon mahaifiyarka wato wadda mahaifiyarka a gidansu da aka auro ta aka kawo gidanku babanta yana da kanwa wannan kanwa zai ta ce gwaggon mahaifiyarka ko to ita ma wato a haramun ce gare ka kama dakhalat ammatu abihi fi ammati kama yadda ma wato abin nan ammar mahaifinka take shiga cikin lissafin ammat ɗinka gwaggwanninka wa harramal khalati sannan Allah kuma ya haramta auren mace wacce ke ‘yar uwan mahaifiyarka in na kenan ko wato wani abu makamancin haka wa hunna sune akhwatu a ummahati sune ƴan uwan mahaifiyarka mace wa ummahatu abaihi da kuma wato a ƴan uwan ƴan uwan babanka mata ummahat mahaifiyar babanka tana da ƴan uwa mata to su ma haramu ne bayan ita kanta haramu ne ƴan uwanta mata ma haramu ne wa in alauna koda sun yi isa wa amma khalatul amma amma yar uwar wato yar uwa wanda take kanwar uwar ammaka fa in kanatil ammatu li abin kamar wancan lissafin in ya zama ammar ta hada uba ne kawai da mahaifinka fa khalatuha ajnabiyatu yar uwar mahaifiyarta ajnabiya ce kamar wancan lissafin mutum yana da uba uban yana da yar uwa amma wannan ƴan uwar uban naka sun hada menene kawai sun hada wato uba ne kawai zaka danginta na wajen ubanta kaga ajnabai ne gare ka wayin kanat li ummin fa khalatuha haramun amma idan zama uwa ɗaya suka hada to ƴan uwarta ta wajen ammata ta wajen uwa khalat ta wajen uwarta kaga khalan mahaifinka ce ta ma li'annaha khala wa amma ammatul khalla ije kaga ko goggo goggon innaka fa in kanatil khalatu li ummin idan ya zama innataka uwa dai ko su kala da waccan goggon nata da babanka fa ammatuha ajnabiya ta zama goggonta ta zama wato manisanciya kenan wa in kanat li abin in ko da baba suka hada da mahaifinka fa ammatuha haramun wato da mahaifiyarka to ammata haramun ce da annaha ammatul ummi dan yanzu ta ma mahaifiyarka wannan goggonta ce wa rama banatil akhi Allah kuma ya haranta auren ƴaƴan dan uwanka maza dan kana dan uwa namiji yana da ƴaƴan mata wanda suke ce maka baba kenan suke kallon ka matsayin dan uwan baban su a wannan haramun ne ka aure su wa banatil ukhti haka ƴar gidanku da ta yi aure a wani gida ta haifi wasu ƴaƴa a wancan gidan ‘ya'yanta mata haramun ne su auri kawunansu ke su auri ƙarne ko ya yi mahaifiyarsu fa ya ummul aka wal ukta min kulli jihatin wannan ya game ‘ya'yan ɗan uwa namiji da ‘ya'yan ‘yar uwa ta mace ta kowace fuska min kulli jihatin ta kowace fuska wa banatuhuma da ‘ya'yansu jikoki kenan wa in nazalat wa in nazalat darajatuhunna wato da kanwarka wata zama ukhtu ba za ka aure ta ba banatul ukhti yayanta ba za ka aure su ba in Allah ya raya ta ta yi jikoki su ma ba za ka aure su ba haka dai haka dai wa inna zalla wa harrama umma min ar-radaa sannan aka haramta wa mutum kuma auren uwa ta shayarwa wadancan duka na sulb ne na dangantakar jini ne so kuma wanda take dangantakar ta fuskar shayarwa ce to ita ma haramun ne ka aure ta fa yadkhulu fi ummaha fihi ummahatuha min qibalil abai matar ta shayar da mutum yana karami ba zai aure ta ba kuma ba zai auri wato iyayenta mata ba min qibalil abai ta wajen uba wal ummahati da wajen uwa wa in alauna ko sun yi nisa sun yi sama ita ba za ka aure ta ba ba za ka aure mahaifiyarta ba ba za ka aure innarta ba ba za ka aure gwaggwanta ba da sauransu wa in saratil murdi'atu umma wa idza saratil murdi'atu ummuhu idan muka lura cewa ai ita mai shayarwan ta zama mahaifiya ne ga mutumin da shayar da shi karkashin haka sara sahibul labni wanda ya mallaki nonon da shayar da kai wa huwa zawju shine mijinta aw sayyidu ko mai gidanta in kanat jariyatan idan wato ta zama baiwa ce a abahu ai sara sahibul labni abahu ma'abocin nonon ya zama baban mutumin idan aka yi mutum shayarwa gun wata mata matan kuma tana da miji mijin kuma tunda yana kwanciya da ita a sanadiyar kwanciya da ita da yake nono yake reproduce saboda haka wannan nonon shi ake ce mallabinul fahali ko za mu zo mu ji magana a kan shi kamar yadda ita mata ta zama haramun gare ka ita da 'ya'yanta da sauransu shi kuma ya zama uba a gare ka idan mace ce yadda aka share ya zama uba a gare ta da aka hukuncin ya tafi gaba daya wa aba'uhu ubanninsa ajdaduhu sun zama kakannin wannan da aka shayar fanabbaha bil murdiati sahibati labni allati hiya mawdi'u mawdi'un fiha lil abi sai ainihin wato yayi ishara zuwa ga ita al murdi'a da aka ce wato ita mai shayarwa ma'abociyar nonon wadda ita ce wato ma'ajiyan wannan nonon lil'abi isharar da aka yi zuwa gare ta ya yi nuni a sakaye zuwa ga cewa ma'abocin nonon shi namijin shi ne baban ala kaunihi aban da tsariƙil aula ya cancanta ya zama uba da yannan labana lahu saboda nonon nashi wa bi waƙihi saba saboda tarawa da yake da ita nonon yake cika wali hadha hakama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi tahrimi labanil fahli shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta nonon ainihin mai nonon bijimi abinda yake nufi nonon bijimi anan labanil fahli shine nonon mace wanda take shayarwa tana da miji to wannan mijin nata dangantakar da ke tsakaninta da abin shayarwar nan ya tabbata akan shi koda ba danta bane koda ba dan shi bane yanda ita take uwa ga wannan dan abin take shayarwa shi ma ya zama uba ga abin da yake shayarwa abin take shayarwa fasabata bin nafsi wa ima'ihi intisharu hurmatir raba ar-raba ila ummil murtadi wa abihi min ar-raba yace saboda haka da nafsi qarara da kuma ishara ya tabbata cewa wannan haramci ya yaɗu zuwa ga duk mutanen da suke da dangantaka da waɗannan ummul murtadi wa abihi min raba'a uwar wanda aka shayar da baban shi ta fuska shayarwa ita mai shayarwar matar kenan da aka bata aikin shayarwa ta zama dangantakar ta da shi dangantakar uwa shi ma mijinta dangantakar shi da wannan yaron dangantakar uba wa annahu qarsara ibnan lahuma ya zama dan su wasara abawaini lahu sun zama iyaye gare shi falazima min zalika an yakuna ikhwatuhuma wa akhwatuhuma khalatin lahu wa ammatin karkashin haka ƴan uwan baban nan da ƴan uwan maman nan nashi sun zama baffaninsa da kawunnansa hukuncin iri ɗaya ne wa abna'uhuma ƴaƴansu wa banatuhuma da ƴaƴansu mata ikhwatun lahu sun zama ƴan uwansa maza wa akhwatin da ƴan uwansa mata fanabbaha bi qawlihi shi za aka ce wa akhwatukum min ar-rabaa Allah ya ce da ƴan uwanku na shayarwa wato ba dole wai sai kun sha nono ɗaya tare da su ba a wannan mai shayarwar mahaifiyarsu ce mahaifiyarsu ce koda sun girme ku ka girme su to kun zama ƴan uwa alantishari cewa wannan haramci hurmatu raba ta yadu ila ikhwan ila ikhwatihima wa akhwatihima ta yadu zuwa gare su kaman tasharat minhuma ila auladihima kaman yadda ta yadu zuwa ga ƴaƴan su haka ta yadu zuwa ga ƴan uwan waɗannan mutane fa kama saru ikhwatan wa akhwati lil murtadi kaman yadda suka zama ƴan uwa maza da mata ga wannan da aka shayar fa akhwaluhuma wa khalatuhuma akhwalun wa khalatul lahu haka nan kawunnansu su ma kawunnan shi ne maza da mata wa amamun wa ammatun lahu haka nan baffanin su ƴaƴan mutanen baffanu ne ga wannan da aka shayar da shi a gidan al'awwalu bi tariqin nassi na farkon da nassi qarara wal akharu bi tanbihi na kaga an fada akhwatukum min ar-raba'a shine bin nassi kenan shi kuma wato a amam da khalat shi kuma bi tanbihi da fadakarwar da nassin yake nunawa kama annal intishara ila al-ummi bi tariqin nasi kamar da ai an an fadi wa ummahatukum allati arda'anakum kaga an fadi uwa ta shayarwa wa ila wa ila al-abi bi tariqin tanbihi ko ba a ce da uba ba amma shi ma yana ciki wa hadhihi tariqatun ajiba muttarida fil qur'ani la yaqaw alaiha illa kullu aisba'isin ala ma'ani wannan salon da qur'ani wajen wannan bayani salo ne mai ban mamaki kwarai da gaske mai ban sha'awa wanda ba wanda zai gane wannan sai mutumin da ya iya nutso cikin ma'ana alqur'ani wa wujuhi dilalatihi wanda ya iya sanin fuskokin ma'anonin alqur'ani wa min huna qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annahu yahrumu min ar-raba'i ma yahrumu min an-nasl daga nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada hukunci game da ke cikin bukhari da ainihin wato muwaddat imam malik da muslim ma daga hadisi ibnu abbas da waninsa akwai hadisi ma sayyidina ali wanda yake cikin sunan tirmidhi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yahrumu min ar-raba'i ma yahrumu min an-nasl da abin da yake haramta ta hanyar dangantaka to yana haramta ta hanyar shayarwa ma wato da uwa da ƴaƴa da ƴan uwa da inna da goggo da kaza da kaza da duk suka haramta ta hanyar in haifi mutum a gida in ya sha nonon gidan ma sun haramta gare shi walakin da dilalata dilalatani sai dai a wannan hukuncin da Qur'ani ya nuna kala biyu ne akwai khafiyatun akwai wanda Qur'ani ya nuna shi a boye wajaliyatun akwai kuma wanda ya nuna shi karara fa jama'ahuma lil ummati aka hada hukunce hukuncen gaba ɗaya ga al'umma liyatimal bayanu don bayani ya cika wa yazula al-iltibasu kuma don duk wani rikici ya kau wa yaqawa ala dilalati aljaliyati zahirati man qasura fahamuhu anil khafiya kuma dan wanda ku fahimtar sa bata kai ya gane abu mai zurfi ba ya gane wanda yake a sararin wa harrama ummahatin nisa'i ha ila daga cikin matan da Allah ya haramta bayan wanda suke dangantaka ta jini da dangantaka ta shayarwa mun ji duk matan da suke kewaye da mutum ta dangantaka jini haramun uwa da iya da ƴar uwa da ƴar uwar uwa da ƴar uwar uba ko su ne waɗannan haka ta ɓangaren shi ma raba'a shi ma waɗannan guda guda biyar ɗin to sai kuma ta ɓangaren surkutaka ta ɓangaren dangantakar aure da kayo a wani gida shine wa harrama ummahatin nisa'i haramun ne mutum ya auri sirikarsa wanda ya auri yatta fada khalafi zalika ummul mar'ati mahaifiyar matakka ta shiga cikin wannan lissafin wa in alat da kakan kakar matakka mahaifiyar mahaifiyarta da kakar mahaifiyarta min nasabin kai tsaye mahaifiyarta au raba'in ko wadda ta shayar da ita wadda khalabil mar'ati aw lam yadkhul biha dakhala bil mar'ati aw lam yadkhul biha bisdiq al ismi ala haula'i kullihinna yace a shin mutun ya tare da matar ko bai tare da ita ba da zaran ya aure ta da mahaifiyarta da kakarta duk sun haramta gare shi ko da bai tare da ita ba saboda duk waɗannan da zaran ya aure diyarsu sunan uwas sunanta na matsayin uwar matarsa ya hau sunan wannan matar da ke wurinsa yanzu sunanta matashi ba sai ya kwanta da ita sananta tabbata matashi da zara ɗora sunanta matashi sau da aka sunan uwarta uwar matashi kuma gani sunan ya hau kai tsaye wa harramar raba'iba wannan ma duk ta ɓangaren dangantaka aure kamar da aka haramta wa mutum mahaifiyarsa da mahaifiyar matarsa kuma aka karanta masa ɗiyarsa to kuma an haramta mashi diyar matarsa shine arrabiba ko agula allati fi hujuri alazwaj agula wacce ke zaune a ɗakin matarka ka auro mace bazawara sai ta zo da agula wato yar wani gida wanda watakila babanta ya rasu ko babanta ya saki mahaifiyar sannan ka aura sai ta zo da ita to wannan ta zama yakka ita ma bata cikin lissafin matan da aka yi aura ya ce wa hunna su ne ne raba'id banatu nisa'ihim ɗiyan matanku almadukhuli bihinna waɗanda aka tare da su aga a wajen uwar matar sirkakka ita ba sai an tare ba amma a wajen ɗiyar matar wadda take ƙasa wadda ta dinga ce maka baba to ita wannan sai in an tare domin ba ta zama ɗiyarka har sai ka tare da uwata fatanawala bidhalika banatihin a ciki kuma hadda ƴaƴansu wa banati banatihin da ƴaƴan ƴaƴansu wa banati abna'ihin da ƴaƴan ƴan uwansu da ƴaƴan ɗiyansu maza wato matarka tana da ƴa to to ita ma in ita tana da ƴa ko ƴar tana da ɗa ɗan kuma yana da ƴa duka haramun ne gare ka an gane fa innahunna dakhilatun fi ismi rabaib dukan suna cikin agululinka wa qaid at-tahrim bi qaidihinna a bi qaidaini wa uqila tahrimu bi qaidaini anan an sama wannan haramcin abin nan da baibayi guda biyu ahaduhuma na farko kaunuhunna fi hujuril azwaji warbaihun lati fi hujurikum wanda sai kasancewa tana rayuwa a gidanka kaidi na farko kenan wa thani kaidi na biyu ad-dukhul bi ummatihinna ka tare da mahaifiyar shine na biyu fa idza lam yujad ad-dukhul lam yathbut at-tahrim in ba a tare ba to haramcin bai tabbata ba malamin fiqh suna kwatantawa cewa mutun ya aure bazawara sai kuma ya ga yarta shi ta da ya budurwa ya ce to yanda na ga wannan ma mai karancin shekaru ai tafi dacewa ce to in ita kake so shikenan sai auren wancan auren to shikenan a warware sai a sake daura wani ana iya haka tunda ba zaura dama galibi ba a cika tarewa lokaci ɗaya ba ko ko kuma na abu ya faru irin yadda ake dinna ɗauko amarya a yatsari ta mutu sai a ce ai tana da ya har yanzu dai ana so a haɗa dangantaka da kai sai a baka yan misali irin wannan yana iya faruwa wa sawa'un hasalatul furqa bi mautin aw talaqin hajizan can a ce rabuwar da mutuwa ne ko da saki hadha muqtadan nafsi wannan shine abin da nafsin ya nuna wa zahaba zaid ibn thabit wa mafaqahu wa ahmad fi riwayatin anhu al-imam ahmad ibn hanbal kafin shi zaid dan thabit cikin sahabbai da wani wanda ya dace da shi akan haka su kuma sun tafi ila anna mautal ummi fi tahrimir rabibati kaddukhuli biha suka ce a sai dai in saki ne amma idan mutuwa ce to agunsu da mutuwa da tarewa da ita duk ɗaya ne saboda mene suka ce li'annahu yukmilu sadaq domin idan mutum ya auri mace aka ɗaura aure sai ta mutu to ba saki bane aure ne kuma za ta shiga cikin lissafin magadan shi zai gadanta za ta mai takaba duk wata dangantaka tana nan a cikin lissafi ba kamar saki bane li'annahu yukmilu sadaq in ana bin shi sadaki zai cika ويجب العدة والتوارث كما أكوي عدة أكوي قادو فصار كالدخول كاقا كمان تاريوان والجمهور أبو ذلك لو كتما لم يسكتي بسيدة والنبا وقالوا سكتي الميتة غير الدخول بها للي إترسوا الميتة متتشي ما تاوان تموت غير غير مدخول بها wanda ba sadda ita ba fala tahrumu ibnatuha yatta bata haramta ga mutumin wallahu ta'ala qayyada tahrima bid-dukhuli kuma Allah ya qayyade tahrimin ya ce sai in an sadu ne wa sarraha bi nafihi inda adami ad-dukhuli ya ce fa ilam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum aga ya sarraha cewa babu matsala in ba a tare ba wa amma kaunuha fi hajrihi kasancewar ta ko tana rayuwa a gidanka dayan kaidin falamma kana al-ghalibu dhalika zakarahu shi wannan kaidin gairu mu'tabar ne an ambace shi ne saboda galibi abin da ke faruwa kenan mutum ya auro mace tana da ɗiya galibi takan taho da ta gidan mijin ba daidai bane ka ce kuma ba za ka rike ta ba ko ka maida abin wani fitina in dai da hali ka rike ta din yafi sai ce taqila taqayidan littaharim bihi ba an ambace shi bane dan ya yi kaidin haramcin da shi bal huwa bi manzilati qawlihi ɗaya yake da faɗin Allah da Allah ya ce wa taqtulu auladakum khashyata imlaqin kar ku kashe ƴaƴanku dan tsoron talauci in ka ce wannan kaidin mu'tabar ne ya nuna cewa in ba dan tsoron talauci ba za ku kashe suke kaga a kowace fuska bai halsa kashe danka ba amma an bace wani kaidi ana aka ce saboda tsoron talauci to tsoron talauci kaidi ne ghairu mu'tabar fi annahi an qatl aulad ko mun gane yace walamma kana min sha'ani bintil mar'ati an takuna inda ummiha galibi sha'anin diya takan uwarta in ta yi aure fa hiya fi hajariz zawji wuqu'an wa jawazan takan zama kasan mijin tana rayuwa a kasan mijin uwarta haka yakan faru kuma haka shine jaiz fa ka'annahu qala kamar yana cewa ne allati min sha'anihinna an yakuna fi hujurikum waɗannan ɗiya mata wanda al'adance sukan zo su zauna da ku fahiya fafi zikir haza fa'idatun sharifa ice a cikin wannan ambatan da aka yi ko ta fa'ida muhimmiya mai ce ita wahiya shi ne jawabu ja'ali hafi hajari halastin mace ta zo maka da ɗiya wadda ba ‘yakka ba ‘yar wani mijin daban ta zo su zauna a gidanka ka riƙe ta kamar ‘yakka sa ta a makaranta wata ma ta biya da ɗin sunanka wata ma ta samu jika za ka aure da ita wani ma har in ba za a yi bambanta cewa ba ya ka bace ana samun irin haka da yawa ko wa annahu la yajibu alaihi ib'aduha an kuma cewa ana nuna maka cewa bai dace ka nisanta diyar matarka daga barinka ba ka ce kai baka yadda ba za ka rike yar wani ba bai dace wanda kana son uwarta to ya kamata ita ma ka ta shiga cikin alfama wannan soyayya yanzu mutane ba sa yin haka ko sace kowa ya tafi gidan uban shi yace a wata jannubi muwakalatiha kuma karka nisanta ba daidai bane ka nisanta zama cin abinci tare da ita wasafar ko tafiya tare da ita wal khalwati biha ko kebanta da ita domin yakka ce fa afada hadha al wasu adamu limtina'in min dalika wannan cewa da aka yi allati fi hujurikum sai yana cewa duk waɗannan abubuwan ba abubuwan kyama bane yar matarka yarka ce za ka iya tafiya tare da ita a matsayin muharrami za ku iya zama ku yi fira za ka iya ainihin wato sanya ta aiki a gidanka za ka sata cikin 'ya'yanka da komai ka riga ka tare da uwata ta zama 'yarka walamma khafiya hadha ala ba'd ahli zahiri wasu daga cikin 'yan zahiriya da wannan abin bai bayyana gare su ba sharata fi tahrimil rabibati an takuna fi hajar zauji sai suka ce a ita rabiba ba ta zama haramun sai in ta zama wato wata ke wurin mijin wata ke wurin shiga ka ban suka ce in tana can nesa ba a kawo ta ba to ba ta cikin sharadi ko da ka tare da uwata to ba haramun bane ka ji wani wani kwaba waka da tahrima habid dukhuli bi ummiha suka ce kaidin har haramcinta shine in ta in an tare da uwarta wa atlaqa tahrimal ummi al mar'ata al mar'ati walam yuqayyidu bid-dukhul sannan kuma suka dauki kuma atlaqa tahrima ummil mar'ati suka ce haramta uwar matakka shi kuma a sake yake walam yuqayyidu bid-dukhul ba a kayyade shi da tarewa ba faqalu jumhurul ulama min as-sabati wa man ba'dhum sai malamai daga cikin sahabbai tabe suka ce innal umma tahrumu bi mujarradil aqdi 'alal binti abin yadda yake shine ita uwa tana haramta da zaran ainihin wato an daura maka aure da diyarta da khara biha aw lam yadkhul biha ko ka tare da ƴar ko baka tare ba wala tahrumul bintu illa bidkhul bil ummi ita kuma diyar ba ta haramta sai ka tare da uwarta wa qalu malaman suka ce a a abhimu ma abhamallah abinda Allah ya bashi a dunkule ku bashi a dunkule wa za ba ta'ifatun ila anna qawluhu wasu kuma malamai suka ce fadin Allah allati dakhaltum bihinna wasfun linisa'ikum alula wathaniya kuka ce wannan siffa ne ga matan ku na farko da na biyu wa annahu la tahrumul ummu illa bidukhul bil binti suka ce ita ita ita uwa ba ta haramta sai an tare da diyarta وهذا يرده نظم kalam wannan tsarin zubin ayar ma ya tunkude shi ayar zubin ayar ya tunkude wannan cewa a wai allati dakhaltum bihinna ana magana akan matan ku ne kawai da ba wai magana akan kaidi ne game da wato tarewa da aka ce sai kayi da mace sannan ita ta haramta gare ka ba kuma sai suka ce ita ma uwa ba ta haramta ga mutum sai ya tare da yatta وهذا يرده نظم الكلام وحيلولة المعطوف بين الصفة والموصوف da kuma an samu ma'atufi ya shiga tsakanin sifa da mausufi a cikin zubin aya wamtina'u ja'al as-sifati lil mudafi ilayhi duna al mudafi illa indal bayani da kuma rashin yuwar a dauki ainihin siffa ta mudafu ilayhi ya zama bata da alaka da mudafi ba tare da wani bayani ba kaga da aka ce wa rabaikum lati fi hujurikum min nisaikum lati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala juna alaikum kaga da aka ce wa rabaibukum da da da agololunku min nisaikum allati fi hujurikum wanda suke rayuwa a gidajenku min nisaikum lati dakhaltum bihinna wanda suke ƴaƴan matan da kuka tare da kuka tare da su fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum cewa da aka yi allati da khaltun bihinna sai wai suka ce wannan siffar ta matan da ake magana a can baya ne ta matan da ake magana a can baya ne yace to kaga wannan zancen bai zauna ba sannan kuma baya da zai ka ce ita uwa ba za ta zama haramun gare ka ba uwan matarka har sai wai ka tare da matar a'a da zara an yi akadi ne shine ce wannan zancen bai zauna a ma'ana ayar ba yace fa idza qulta idan kace masalan marartu bi gulami zaidin al-aqil wannan zancen kaga akwai sifa shine al-aqil to yanzu siffar na gulam ne ko na zaid yace fa huwa sifatun li gulamin lil gulami illa la li zaidin marartu bi gulami zaidin al-aqil naga yaron zaidu mai hankali to waye mai hankalin zaidu ko yaron a wannan zubin zancen yaron ake magana ya ce ba zai yi a ce zaidu ba ne sai in an yi bayani ko ta ƙatar nuna haka ta ƙauri kamar idan ka ce maratu bi gulamin hindin alkatiba aka yanzu na alkatiba wato wannan alama na ta'anisi yana ƙarfafa cewa hindu ɗin ce marubuciyar da an ce da ana so a ce shi yaron sai a ce maratu bi gulamin zaidi a hindin alkatib sai zama ana shi da wancan na farkon wai rudduhu aidan ja'aluhu sifatan wahidatan li mawsufaini mukhtalifai da hukum wa ta'alluq wal amil kuma wancan abin har yanzu mun dauke shi haka Allah ci da khaltu bihinna ya zama siffar iyayen da siffar ƴaƴan a ce da uwar wanda ka auri yarta da yar wanda ka auri uwarta duka sai in ila da khaltu bihinna to kuma kalma daya kalma biyu ta daukan siffa guda daya a jumla daya wanda zance ne mabambanta masu hukunci daban-daban wa hadha la yu'rafu fil lugati allati nazala biha alquran in kace allati dakhaltum bihinna ya shafi wato raba'il ya shafi kuma ummahatu nisaikum kaga ya zama wasafi guda daya amma kalmomi ko a mafhumi guda biyu na na, na bukatarsa yace to babu wannan a cikin alqur'ani wa aidan fa innal mawsufa alladhi yali sifata aula wato abin siffantawa wanda ya zo kai tsaye bayan siffar shi ya fi dacewa a lijawari a wulabiya shi ya fi cancanta a ba wannan siffar shi saboda yana kusa da shi wa raba'ibukum ya fi kusa da wannan allati fi allati da khaltu bihinna fiye da wa ummahati nisaikum da yake can nesa sai ce wal jaru ahqu bi saqbi wato makwabci shi ya fi cancanta bisa ƙabihi malam ta du'u daruratun ila na ƙaliha anhu shi ya fi cancanta da kusanci da duk wani abu na kusanci inda ba wani dalilin sa aka cire shi daga na kusancin ba au ta khattihi iyahu ilal abadi ko kuma wani dalili ya sa a tsallaka na kusa a je ga na nesa fa in kila فمن أين أدخلتم ربيبته التي هي بنت جاريته التي دخل بها وليست من نسائه تراسي كاو حجة بس وانا مغانا ستيتو ينزن أتكر ربائب من جمعية دا ربيبة تماتا فإذن كما ربيبة تبايوا تفا التي دخل بها تنا دا بايوا بايوا تنا دا إيا to wannan diyar ita ma ta haramta gare shi alhalin kuma ita rabiba a ita wannan baiwar ai ba ta cikin nisa'i tunda an ce min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna to nisa'u kuma matan aure ake nufi a ce wasu kunna sai mu ce musu as-surriya kad tadkhulu fi jumlati nisa'i ce ai ba mu fadi ba anan mu muna cewa as-surriya sadaka concubine kad tadkhulu akwai in take shiga fi jumlati nisa'ihi haka faɗa ka ce nisa'u ana nufin matan gidanka to surriya in kana da tana iya shiga ciki ba mata aure kadai ba kamar ya ina kama kama da khalat fi qawli ta'ala kamar da Allah ya ce nisa'ukum harthul lakum fa'atu harthakum annashitu matanku gonakinku ne ku je gonakinku inda kuka so yanzu nan a cikin nisa'ukum akwai azwaj akwai kuma surriya kamar da illa ala azwajihim aw ma malakat aymanihim ودخلت في قوله تاشي كما تفدن الله ده الله يتي إلى لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أدرن أزمي cikin رمضان an halasta muku zuwa gun iyalanku to iyalai anan suna ya daukan mata aure da sadaka sai aka kira su da suna nisa'ikum ba a ce ila azwajikum ba inda an ce ila azwajikum zai zama an kayyade banda surriya wala da fadin Allah wa dakhala fi qawli wa tankihu ma naka aba'ukum minan nisa'i kar ku aure abinda iyayenku suka aura na mata saboda haka idan babanka ya taba auren wata mata shin baiwa ce ko iya ta haramta gare ka fa'in kila yace to aka ce haka fa yalzamukum ala hadha idkhaluha fi qawlihi wa ummahatu nisaikum sai su ce to mun ƙara kama ku inda aka ce wa ummahatu nisaikum kun ce din nisa'u ana nufin azwaju da kuma surriya ko to anan ma sai ku haramta mahaifiyar sadakan ku gare ku fataharuma alaihi ummu jariyatihi uwar sadakan ka ta haramta gare ta ta haramta gare ka kulna sai mu ce na'am gaskiya ne wa kazalika naqulu wanda ita ce fatawan mu iza wadi'a amatahu idan mutun ya tare da da sadakarsa yana tarewa da ita harumat alaihi ummuha wa bunatuha da uwarta da diyatta sun haramta gare shi fayin kila in aka ce muku fa antum qad qarrartum annahu la yushratu ad-dukhulu bil binti fi tahrimi ummiha fa kayfa tashtarituna wa huna kaga nan sun ce ai da uwarta da diyarta sai a ce to wajen wato haramta diya la yushtaratu ad-dukhulu ba a shardan tarewa bil binti da diya fi tarimi ummiha wajen haramta yarta kun ce da mutu aure ya uwarta mutu aure diya da zaran ya aure ta uwarta ta haramta gare shi to ya anan kuma kuka ce sai in ya tare da ita fa kaifa tashrudu hauna kulna sai a ce litasira min nisa'i abin da yasa aka faɗi nan game da baiwa ita baiwa ba ta zama cikin nisa'u din mutum sai in ya tare da ita fa inna zawjata sarat min nisa'i bi zalatil aqdi mata aure da an daura ta zama taka wa amal mamluka amma baiwa fala tasiru min nisa'ihi hatta yata'a idan mutum ya siyo baiwa ko aka bashi kyauta ko ya gaje ta ba da zaran ta zama mallakarsa ta zama cikin nisa'u din shi ba har sai in ya tara da ita tara wadda namiji saboda kai shi ana aka shaddanta haka fa idza wati'aha sarat min nisa'ihi da zaran ya aure ta zama cikin matansa da zaran ya sai ta zama cikin safin matansa farumat alaihi ummuha wa bunatuha saboda da da yatta da uwarta sun haramta gare shi fa in kila ita aka sake cewa kuma kaifa adkhaltumus surriya fi nisa'i fi'ati tahrim wa lam tudkhiluha fi nisa'i fi'ati adh-dhihari wal ila anan wajen hurimat alaikum kun ce a sanya hadda sadakarsa amma a wajen magana ila'i dalilin yulun min nisa'ihim da wajen magana zihari a a a a innal ladina zahiru minkum min azwajin ko ma hunna ummahatu walladina zahiru minkum min azwajin walladina zahiruna min nisa'ihim ma hunna ummahatu kaga anan min nisa'ihim nisa'u ana aka ce banda sadaka haka wajen ladina yulna min nisa'ihim shi aka ce banda sadaka to ya akai anan kuka ce banda sadaka amma kuma wajen tahrim tahrim kuka ce da ita yace to abin da za a ce anan shine fa inna zihara sai akila sai a ce as-siyaqu wal waqi'u ya abazalika abin da yasa haka shine siyaqin zance game da saki ya mutu da siyakin zance game da zihari da ila'i game da zihari da yaji shine ila'i ko kuma waki ya hukunta ba haka bane saboda mene fa inna zihara kana inda hum talaka shi zihari da larabawa suna ganin shi ɗaya yake da saki wa inna ma mahalluhu al azwaju lal ima amma fa saki shi ana yi wa matan aure ne ba a yi ma baiwa sura ka ba da ta shigo cikin nan fanaqalahu Allah subhanahu min at-talaqi ila tahrim sai Allah ya cire shi daga cikin lissafin saki aka mai da shi cewa idan mutum ya haka ya haramta wa kanshi matarsa har sai yayi kaffara allazi tuziluhu al-kaffaratu haramcin da kaffara ke kaure shi wa naqala hukmuhu wa abqa mahallahu aka cire hukuncin daga saki zuwa tahrimi amma aka ban mahallinsa shine mene mata aure wa ammal ila'u shi ko ila'i fasarihun fi anna mahallahu zawjat shi dama yazo kararar cewa matan aure ake mawa li qauli ta'ala saboda Allah yace lil dini min min nisaihim yatarabbasu yatarabbasu tarabbusu arba'ati ashhurin fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna allaha samiul alim aga Allah yace alladhina yuluna min nisa'i wadanda suke wa matan su yaji tarabbusu arba'ati ashhur an ba su lokacin jinkiri wata hudu fa in fa'u idan sun cike wannan lokacin fa inna allaha ghafurur rahim Allah yana da gafara da rahama wa in azamu talaqa idan sun nufaci saki kaga mata aure ne kina ake wa saki ko fa inna allaha sami'un alim Allah yana ji yana gani wa harrama subhanahu hala'ila al-abna'i sannan abu na gaba surkutaka kaga wacce surkutaka ta inda ka je kayo aure an haramta maka surkai ta nan sai kuma hala'ilul abna'i inda ɗanka yayo aure shi ma matar ɗanka ita ce halilatul ibni ta haramta gare ka ta zama kamar ɗan kamar yakka wa hunna sune muwafa'atul abna'i wanda ɗanka namiji yake aurenta binikahin da aure au milki yaminin ko ya, mallake ta da ainihin wato mallaka fa innaha halilatun bi ma'ana muhallala halila kaman kace muhallala ne wa yadkhulu fi zalika ibnu sulbihi danka yana cikin wannan wabnu ibnihi da jikan ka dan da namiji wabnu ibnatihi da jikanka dan diyarka mace wa yakhruju bidhalika ibnu tabanni amma da na tabanni da na adoption wanda ba danka kai tsaye ba dan rana kenan ake cewa ko wanda ka wani kaman maraya da kake rike da shi ko yaranka na sana'a ko na office ko almajirin gidanka wanda yake maka hidima ko direban ka duk wanda yana cikin wanda ya zama mai da kai kaman uba yana cikin irin wannan tsarin wa hadha taqayyudu qusida bihi ikhraju wannan da an cire shi da an nuface shi kuma an cire shi kamar da muka sani saboda da yana cikin al'adal larabawa shine Allah madaukakin sarki yazo ya kauda wannan al'ada a cikin suratu al-ahzab ko cewa a falamma qada zaidun min ha watsaran zawajina ka ha likai la ya kuna alal mu'minin harajun fi azwaji adi'iyaihim idza qadaw minhunna watsara Allah yace yayin da zaidu ya gama bukatar sa ya zama bayi da sha'awa da wannan mata sai muka ce ka aure ta dan kada a samu irin wannan nan gaba duk mumini yana yi auren matar da wani abokin sana'arsa ko yaron shagonsa ya aura ya saki ya halasta a aura ba haramun bane ina ganin bari mu dakata a nan saboda zai fara wata sabuwar gabawa amma halilatu ibnihi min ar-rabai sai mu tashi akan wannan insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله